وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة بيو جراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da 30 ga watan takwas a gregorian kalanda 2022 wannan shine kasa ɗinmu na saba'in daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajis fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun fara ma yubahu fi'luhu fi salati abubuwan da ya halatta mutane suna iya aikata su a cikin sallah mun yi na farko sai lokaci ya ƙure don haka za mu tashi a kan shi shine almashiyu lil hajati wato yin tafiya kana cikin sallah wani abu ya sa ka yi taku ɗaya biyu uku har zuwa goma ko sama da haka saboda wata bukata da ta kama dole sai kaya haka in ka yi hakan sallar ka tana nan rangadadau babu abin da ya same ta amma da sharaɗin baka yi magana ba da sharaɗin kuma baka kauce wa ina ba alƙibla ba baka kauce wa alƙibla ba wasu malamai suka ce ko da ka kauce wa alƙibla matuƙar baka yi magana ba in dai buƙatar kauce wa alƙiblan ne ya sa to wannan babu laifi sallar tana nan jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi duk inda kuka juya to a can din ma fuskar Allah na nan ina fata ana fahimta so tunda ba ganganci bane bukata ce ta sa ka juya to har yanzu dai sallar tana nan amma dai za mu ji a wannan hadisin cewa ana bukatar kada a kaucewa alƙibla ne عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ووصفت أن الباب في القبلة فإذا لم يكن الباب في القبلة جاز المشي أيضا عن اليمين أو عن الشمال أو للوراء مستقبلا القبلة نرى إن شاء الله حتى بدأت أجنة الفردوس kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli fil bait yana sallah a cikin gida a cikin daki wal babu alaihi mughlaqun kofar dakin tana kulle faji'tu ya fara sallah ne kuma sai gani na zo gurin shi fastaftahtu sai na nemi ya buɗe min kofa ko dai ta kwankwasa ko ta sallama ko dai wani a makamancin haka fama sha to yana can dungun ɗaki ga kofa kuma a can sai ya taho ya taho ya taho fafa ta hali sai ya buɗe min kofa in jina na aisha thumma raja'a ila musallahu sannan sai ya koma da baya da baya ya je tsaya akan darduma shi ko sallaya shi ko gurin sallar shi an gane wa wasafat marawaici ya ce na Aisha ta siffanta cewa annal baba fil qibla kofar tana fuskantar alqibla wato ita ta fuskanto kofar ki kuma annabi na kallon kofar daga alqibla ta fito kofar ma kuma tana alqibla an gane sai ya ce fa'iza lam yakun babu fil qibla idan har ƙofa ba alƙibla take kallo ba jazal mashiyu ya halatta dai a yi tafiya ɗin anil yamini ta ɓangaren dama shine ranar maka kwata cewa cewa ka tafi ta gefe gefe ko aw anil shimal ko ka tafi ta gefen hagu hagu ina fata an fahimta aulil wara ko kuma ya halatta ka ja da me da baya baya sai ka kama kofar sai ka murda sai ka bude sai ka yi gaba sai ka tsaya inda kake sallah mustaqbilan qibla amma da sharadin kana fuskantar alqibla to shine muka ce wasu malamai suka ce a bukatar idan ta kai ta sa ka kaucewa alqibla misali yaro ne ya taho zai fada wuta ko zai fusgo ruwan zafi jama'a an fahimci maganar da kyau ko tafashashen ruwa ne ko an sa hita ko wani abu lallai in kana so ka ceto yaron nan daga konewa to sai ka juya ka fuskanci alkibla sannan ka kubutar da shi ya halatta a juya ko bai halatta ba ya halatta saboda ba ganganci ba ne bukata ce kuma bukatar ta kai ta zan bukata na fata ana fahimtar magana to wannan babu laifi ko kuma a'a kana sallah sai maciji ya shigo jama'a Allah ya kiyaye Allah ya sauwaƙi yana ta gaba a yi akwai sanda sai ka kai masa duka ko kunama sai ta juya ta bayanka za ka yi ta haka haka ne kaga baka san me kake duka ba ko ba haka bane dole ka juya ka san me kake duka ko yanzu wannan bukata ce ta sa ka me ka juya wa alƙibla baya shine suka ce in har bukatar ta kai a juya to in an juya sallar bata ɓaci ba jama'a an fahimci magana amma idan da gangan ne ka juya ba wai bukata ba to wasu malamai suna ganin sallar ka ta ɓaci domin wannan ganganci ne jama'a kun fahimci magana da kyau ko ala ayi halin wannan yana nuna mana ashe wasu ƙananan ayyuka a cikin halin sallah to baya zama matsala na ɓata sallar ko kuma na wani abu misali wayarka tana ringin a kan santa tebur wataƙila ma mawace wayar na fata an fahimta to kaga za ta ɗauke ma hankali har ma ta ɓatar da kai ka san wani baya son noise komai kankanta idan yana wani abu musamman ibada yana karatu daga yaji noise sai manta ma wata sura yake wannan shafi yake wannan aya yake karanta duk sai ya rikice to ya halatta ka matsa ka je ka danna wayar ka ka kashe ta jama'a kun fahimci magana to ashe kenan wannan sai ya nuna idan har ya halatta ka je ka kashe to dan Allah ina ga wanda wayar tana ajiye a gaban shi shi yana tsaye yana sallah za ta yi ta ƙara yana kallanta shi dai bata bar shi nutsu ba ya yi sallarsa cikin nutsuwa shi kuma bai sun kuya ne ba ya kashe ta ba to wannan ba hikima a ciki gaskiya hikima shine ka sun kuya ka danna ta ka kashe ta hikima shine ka zaro ta aljihu ina fata an fahimta ka nemi inda kashewa yake kame ka kashe ta an gane magana da kyau ko wannan ya halatta za mu zo tambaya malam bari mu gama analysis an gane to haka nan kuma abin da ya shafi a talabijin zai iya yiwuwa ka fara sallah sai aka dawo da wuta kuma dama ka bar me TV a kunne ya halatta ka je ka kashe abarka don kar ta ɗauke ma hankali a sallah ya halatta ba wanda ya hana ka kashewa ka je ka kashe idan ma noise ɗinta da ƙararta zai iya rikita ma sallah kuma ya zama ba za ka iya lalubar inda gurin kashewa yake ba sai ka juya ka kalla juya ka kalla ka kashe ka ci gaba da sallar ka wannan shi ya fi sama da ka batta a kunne ta hana ka yin sallah cikin nutsuwa ina fata kuna fahimtar magana hadith bila haraj malamai suka ce dukkanin abin da zai samar ma da nutsuwa a cikin sallah ka fara sallah sai ya bujiro maka to ba laifi ba ne don ka tattara shi ka wanta kalar da shi gefe saboda ka samu kai sallar ka cikin menene cikin nutsuwa wannan babu abin da ya haramta haka a cikin sallah bukata in ta kama ana yi kawai ina maimaitawa ka ji da kyau idan bukata ta kama amma idan bukata ba ta kama ba ka ci gaba da sallarka dama ana fahimta ta da kyau da kyau da kyau ko kana cikin sallah sai a yanzu ai za mu zo mu karanta cewa ana amsa sallama a me a halin sallah ana amsa sallama illa iyaka kaifiyar yadda ake amsawa ne malamai suka yi ta saɓani amma dai hadisin da ya zo ya nuna ga yadda ake amsawa ya bayyana yadda ya kamata a amsa ina fata an fahimci magana saboda ita ma bukata ne dan shi mai amsa sallama mai yi ma sallamar shi yana bukatar ka amsa to bai ji ka amsa ba shi kuma bai san kana mai ba kana sallah ba idan kuma har yana kallon ka ne yana sallama to shikenan akwai isharar da zaka yi ka me ka nuna mar ka amsa shikenan shi in ya gani ya san cewa ka amsa sai dai da sharaɗin kai ka san ka san me kake yi shi ma ya san ya san me kake yi dan ba ku san me kuke yi ba duka to kwaba kuma za a samu sallar za ta ɓaci kuma ba zai fahimce ka ba kaga an yi biyu babu sallah ta ɓaci kuma bai fahimci me kake kokarin yi mar ba na'am eh eh eh na'am eh na'am eh haka sai ta fara ƙara yana sallah eh ya yi ganganci to idan mantawa ya kuma bai kashe ba fa ko ba a mantawa eh ana mantawa eh ana mantawa ai ko ana mantawa ya akwai masu ganganci ba musa akwai masu ganganci ba amma dai ana mantawa ko ba haka bane to mu yi takadiru huwa mu kaddara mantawa yi tunda mantawa yi bai da matsala dan ya sun koya kashe amma ni ina kyautata zaton musulmi wanda ya san me yake kuma ba sha'afa ba ya zo zai tsaya sallah ya san cewa wayar za ta yi ƙara ta ɗauke masa hankali ko wani da gangan kawai ya ƙi kashe ta ko ya ƙi saka ta a silent ina ganin musulmi ba zai yi haka ba ko ba haka ba ne mafi yawanci mantawa ake yi yasa za ka ga idan aka zo za a idan da za a tsaye da sallah liman idan ya je ce jama'a ku sa wayoyinku a silent a lokacin da zai maganan nan za a ga yawancin mutane ba sa wayar a silent ba amma daga ya juyo ya yi jawabi sai ga kowa da sauri kuma ya ɗauko wayarsa ya saka kaga kenan an ɗan sha'afa wannan tunatarwa ta sa mutane suka cicciro suka saka haka ne to amma da a ce liman zai juyo sai ya ce jama'a ku kashe wayoyinku mutum yana kallon liman liman yana kallon shi sai ya iya saka wannan ganganci ne kuma idan ya kuskura ya saba ka'idar wannan sallah wallahi zai iya bata sallah saboda ya yi wa Allah katsalandan ya yi ganganci ya yi rashin kirki wannan za a iya kama shi da ukubar bacin sallahi saboda wannan ganganci ne amma yawanci kaso casa'in da tara wallahi mantawa mutane suke wato mutane fa da kuke gani fa ku ta musu uzuri billahi allazi la ilaha illa yanayin fa da ake ciki fa ya baci fa na rantse muku da Allah abin da ake ciki fa ya fa baci fa ya fa baci fa ayi wa mutane uzuri fa ta Allah ya da mu waye ne na ya daga hannu ta ba na'am to Allah ya sa Allah ya saka da alheri an amsa ma tambayar ku to masha Allah ku yi hakuri mu ci karatu da yawa kar mu kar mu kar mu abin nan kowa ya ajiye tambaya tambaya a fili take kowa ya yi ta duk abin da kake da shi ka tambaya in dai na sani zan baka amsa insha Allah amin amin abu na biyu hamlus sabiyyi ɗaukar yaro ya halatta kana sallah kana ɗauke da yaro ina mata masu tambaya cewa malam yaro ne da famfas a jikin shi yana ina goye da shi kuma ya yi bayan gari ko ya yi fitsari a cikin famfas me hukuncin sallata sallar ki ba abin da ya same ta domin fitsarinsa ko bayan garinsa bai taɓa tufafinki ba bai taɓa sallar ki ba wannan a jikinsa yake ba a jikinki yake ba ina fata kuna fahimta akwai bambanci kuma da wanda tana ɗauke da yaro sai zama babu wani kariya da zai sa najasar da ta fito daga jikin shi ta taɓa jikinta in ba kariya ma'ana ba famfas ba wani abu sai ya taɓa jikinta to lalle daga lokacin sallah ta me dole ta tsaye da sallah sallah ta baci sai ta je ta tsarkake jikinta ta tsarkake tufafinta zo ta sake kulla wata amma in dai akwai protection akwai wani abu da ya tare goya kayan ki baiwar Allah ci gaba da yin sallar ki sallar ki ba abin da ya same ta insha Allah ta'ala jama'a kun fahimci magana da kyau ko idan ka ce to ai malam tana ɗauke da najasa to ni ma sai in ma tambaya yanzu mutumin da ya gina ɗakin shi ɗaki ne jama'a amma ƙasansa an yi slab ne so kawai ne a ƙasa kashi ne a ƙasa jama'a ko ba a yin haka sai shimfiɗa sallah yana yin sallah sallarsa ta yi ko ba ta yi ba ta yi saboda me saboda akwai kariya tsakaninsa da wannan najasar to ita ma wannan mata akwai kariya tsakaninta da najasar da yake jikin mai yaron da yake goya a bayanta a zunna anna kun fahimtun jiddan jiddan saboda haka sallata ta yi amin am an gane so saboda haka ya halatta kana ɗauke da yaro kana sallah za mu zo mu ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu yanzu dangane da wannan mas'ala cewa ba laifi ba ne kana rike da yaro kana sallah kai har ma ya tabbata cewa idan annabi ya yi ruku'u sai ya ajiye ita jikan ya tasa umamatu idan ya miƙe zai ci gaba da kira'a sai ya ɗauki abarsa sai ya rike a hannunsa an gane to kaga in dai namiji a ya an halatta mar ya ɗauki yarinya ya rike ta yana sallah to min babu aula a halatta wa mace kuma ta ne ta goya jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها دقى أبو قتادة الأنصاري الله يحدى مدى أبو قتادة الأنصاري الجنة الفردوسي ya ce lalle annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli annabi ya kasance yana sallah wa huwa hamilu umamata binta zainaba an gane ko bintu zainaba ko binta zainab ko a lokacin annabi yana ɗauke da umamatu yar zainabu jikar manzan Allah ce jama'a binti rasulillah zainabun kuma yar manzan Allah wali abil as ibn rabi'a arwayar abul as ibn rabi' yake cewa fa'ira kama hamalaha idan annabi zai miƙe don ci gaba da karatu sai ya ɗauke ta sai ya riƙe ta wa idza sajada wada'aha in kuma ya zo yin sujuda sai ya ajiye ta a ƙasa kaga yarinya ce karama wanda ba za ta iya ma tafiya da kafafunta ba da haka idan yana cikin kira'a sai ya ɗauke ta sai ya riƙe ta idan aka yi ruku'u aka ɗago zai tafi sujuda sai ya ajiye ta a gefe sai ya sujuda shi in ya tahi daga abin nan ya zilsatul istiraha ya yunkura zai tahi sai ya ɗauki a basa sai ya rike saboda haka ya halatta kana rike da yaro kana me kana sallah in bukata ta kama to abin da zamu kawo yadda aikin hakan zai zama misali kana cikin sallah iyali ko tana ban ɗaki ko tana cikin gida ko tana kicin ta barka da yaro yaron nan sai kaga kana cikin sallah zai iya zuwa ya je ya kama wani abu na barna ko abin da zai cutar da shi jama'a kuna fahimta ta da kyau ya zo zai rarrafa ya wuce ta gurin ka sai kai carab ka rike kayan ka ci gaba da sallah da shi saboda kar ya tafi ya je ya tafi wani abu ya halatta ko bai halatta ba ya halatta bi fi'ili rasulillahi saboda annabi ya yi haka jama'a kun fahimci magana da kyau ko ta tafi ta barka da shi ba ma maganar zai zo ya gifta ta gabanka ba a yana can nesa sai ka hango yana kokarin ya je ya sa hannunsa a cikin socket wuta ta ja shi ko kuma zai je ya jawo wani kunu an zuba a kofi yana kan santa tebur zai baro shi ko wani a makamancin haka sai kai taku biyu uku hudu biyar har goma sai ka je ka ɗauko shi sai ka dawo da baya da baya ka ci gaba da sallah ya halatta ko bai halatta ba ya halatta saboda mun yi almashi halaccin yin tafiya don wata bukata a cikin menene cikin sallah to da haka ka taka ka je ka ɗauko shi ka dawo ka tsaya inda kake sallah wannan duk ba matsala insha Allah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku saboda haka ya halatta annabi yayi kuma bai hana mu aikatawa ba don haka fa'iza qama hamalaha idan ya miƙe yana karatu sai ya ɗauke ta wa idza sajada kuma wa ba'aha idan kuma ya ainihin wato yi sujuda sai ya ajiye ta abu na uku daga cikin abubuwan da ya halatta aikata ana halin sallah katlul aswadaini kashe mugayen baƙaƙe guda biyu al'aswadaini baƙaƙe guda biyu shine kunama da maciji to shin ya taƙaito akan iya waɗannan da aka ce al'aswadaini ko kuma a'a kowace irin shagga mai cutarwa ta zo za ta cutar da kai kana halin sallah ya halatta kama ke ta annabi ya buga misali ne kawai da waɗannan guda biyu amma duk abin da yake mai cutarwa daga cikin dabbobi kana sallah suka nemi su tumbare ka ko su dumfare ka su cutar da ka ya halakta ka yi amfani da wani abu ka buge su shi yasa idan ka je maka a masallatanmu na karkara nan ne yanzu da ke duk an waye kuma masallatan duk an kawace su amma idan yanzu za ka je masallatai na karkara ka ga gefen liman da yar wata yar gora hakan nan an gane maganar da kyau ko yau wato saboda masallacin kauye kana cikin sallah ka ga maciji ya leko ko ba anan din babu to ka gani ka gani kana cikin sallah ga wani maciji ko kana cikin sallah ga kunama pap ta fado gaban ka to kaga in babu yar gora a kusa ko yar kokara ko dan wani kulki kaga za a samu matsala kaga idan kunama ta rambada wa liman liman kuma imaninsa bai kai irin na imamu maliku ba balantana ya daure saboda imamu malik ne jama'a aka samu yana ba da karatu aka ga yana ta hada zufa aka rasa me yake damun mana amin mana sai da aka gama sai ce a duba cikin sau cikinsa na yana dan jin wani motsi ana dubawa sai aka ga kunama ce sanda ta yi masa harbi goma sha tara amma maza ko motsa ba su ba saboda suna karanta hadisin manzan Allah amma in kai ne ta rambaɗa la ilaha illallah ka fara salati ya ce to madam me ka Allah sauke wallahi malam maza sun sun kwanta yanzu maza maza ake tare da su eh maza maza ake tare da su amma malam an gane ko to saboda haka a ya halatta an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amara bi qatl al aswadaini fi salati al aqrab wal hayyatu daga abi huraira abdurrahman ibn sakhar ad-dausi Allah ya masa rahama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni bi qatl al aswadaini da kashe bakake guda biyu shine al'aqrabu wal hayya wato kunama da kuma maciji wannan ya halatta idan ana cikin sallah suka tinkare ka kai amfani da wata dama ka kashe su to anan ne muka ce idan ka zo kashe su din kuma sai suka juya ta inda ba alƙibla ba kuma ya zamanto in baka juya ka fuskanci inda suke ba zai sa ba za ka samu damar kashe su ba kuma za su iya amfani da damar kana sallah ba ka kallon su su juyo ta baya su harbe ka to anan ya halatta ka juya ka fuskanci inda ba alƙibla ba dan ka samu damar kashe su kuma sallar ka bata ɓaci ba dan ba ganganci kai ba jama'a kuna ganewa ba ganganci kai ba bukata ce ta sa kai haka dan haka sallar ka tana nan insha Allah ta'ala kuma anan muka ce ba iya su ba duk wata shagga da duk wani dabba wacce take cutarwa ta tinkare ka kana halin sallah to lalle babu laifi ka ainihin wato kashe ta Allah ya shirya da mu a na a sosai kuwa malam yusuf ya ce cinnaka ma ta shiga aswa daini kwarai da gaske ai dama ita ma baka ce ai a haba haba haba haba da gaci haba da gaci eh da gaci yace wai kenkeso so ma yana cikin aswa daini jama'a a kyankyaso ba a cikin asuwa da ne sai dai shi kawai kyankyami da kuma tafiyarsa a jikin mutum eh ba daɗi amma dai shi gaskiya ba a cikin al'asuwa da ne eh na? to to kaji kwamanda ya ce tunaka hima in ba rago ba don ya cije ka ai ba matsala amma ba tunaka yana da zafi fa jama'a wallahi litin naka yana da zafi yi wallahi yi wallahi wani zai sati yana jin cinnaka jini jini ne ai eh saboda haka ya shiga cikin asuwa da ni kawai uqtuluhu eh a tsaka ita kan ma ai akwai nassi na musamman akan kashe ta banda wannan nassin da ya nuna a kashe al-aswa da ni ita halla dama aka bay- bayyana cewa kana da idan aka an ka make ta kana sallah baka da laifi saboda ita ba ma maganar cizo a jiki ba tana iya sawa mutum ta halittarsa ma ta canja gaba daya saboda annabi ya ce in ta taba gari ko ta taba miya ko ta taba wani abun da ake amfani da shi irin kuka daddawa attaruhu aka yi amfani da shi mutanen gida suka ci duk gidan suna iya kamuwa da cutar kuturta gaba daya na ko ma su mutu gaba daya ko kuma ta yi ajalinsu saboda haka tsaga muguwar halitta ce ya halatta kashe ta Allah ya datar da mu abu na hudu al-iltifatu wal isharatu limubhimat limubhimatu lil haja al-mubhimatu lil haja al-iltifatu waiwaye ba mun ji akwai waiwaye waiwaye a cikin sallah muka ce haramun ne ko to amma akwai na bukata da zai saka waiwaya wal isharatu da kuma ishara wancan eh mai gida zo yana ta kwankwasa gate ina kika ajiye ki sai kika yi haka tana kallon inda kika nuna ya ta ga kasanta tebur daidai talabijin ina ta je ta dauka kin yi laifi a sallah ko kai laifi a sallah baka yi ba dan baka kaucewa alƙibla ba baka yi menene ba magana ba saboda haka ishara da zaka sa a gane abu ba tare da furuci ko kuma juyawa alƙibla ba ana sallah dan kayi baka yi laifi ba sallar ka bata ɓaci ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku haka waiwayen da kamawa yayi ba wai da gangan kai shi kawai don kana wasa da sallah ba dan ka yi sallar ka bata ɓaci ba za mu zo mu ji yanzu yanzu an jabirin ƙala ishtaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa ashara ilaina faqa'adna kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Jabiru dan Abdullahi Allah ya haɗa mu da Jabir a Jannatul Firdausi yace ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi mun yi sallah da shi lokacin yana koka wata matsala abin da ya faru kamar yadda wasu ruwaye suka nuna shine taguwar manzon Allah ne ta yi tutsu da shi ya faɗo sai ya ji ciwo a gadon bayan shi ya zama ba zai iya sallah a tsaye ba an gane maganar da kyau ko shine abin da ya faru an gane fasallaina wara'ahu to annabi yana koka wannan matsala sai muka yi sallah a bayan shi wa huwa qa'idun to a lokacin su sahabbai ba su san idan limamin ku yana zaune to ko lafiyar ku kalo kuma dole ku zauna ba dan ka'idar kenan idan liman ya zo sai ya zama bahi da lafiya jiri ya ɗauki liman jama'a ya kabbarta sallah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sai a ga liman yana haka yana haka liman da ya ji zai faɗi sai nemi guri ya zauna to ka'ida shi ne kowa ya nemi guri ya zauna ka'idar kenan kowa ya zauna ko kai ne jakin anguwar ku tsabar lafiya na fata an fahimta tsabar lafiya to zauna kai ma an kana magana da kyau dolanka ka zauna duk lafiyarka ka haka ka'idar take to sahabbai ba su san wannan ka'idar ba annabi bai riga karatu bai iso ba lokacin na fata an fahimta to annabi da ya zo zai sallahi sai ya zauna a tunaninsa shi ne duk sun zauna ana cikin sallah annabi sai ya lura fa sahabbai a hiya tsaye suke sai ya waiwayo don ya tabbatar da ya tabbatar a tsaye suke sai ya musu ishara cewa su ne su zauna sai ya ci gaba da sallar shi yanzu kaga bukata ce ta sa ya ne ya juya ya waiwaya kaga juya wannan ya bar alƙibla aiko amma tun da bukata ne babu matsala bukata ta sa ya musu menene ishara da hannu cewa su me su zauna kaga bai yi magana ba bai yi komai ba amma abin da ake bukata a yi ya samu haka ne ko ba haka ba ba abin da ya samu sallah idan an yi haka shine ɗazu na bada misali wancan ina ki mai gida yana ta kwankwasa gate ban sai ina kika sa ba ya taya miki haka shikenan sai ki je ki dauka in ma misali ba ki gane ba sai ka kalli gurin don ki gane ina fata an fahimta sai ka je ka ɗauka babu laifi saboda da waiwayen da isharar an samu annabi ya yi haka a halin sallah kuma sallah bata ɓaci ba sallallahu alaihi wasallam to kaga da wannan ne jama'a idan baka san matsala ba ka daina saurin ganganci a kanta eh da wannan suka abin nan ba nawa nawa sai ya haka wai wannan biyar biyar kai ka ji kwamanda ka taɓa yan kasuwa eh da wannan ne yan kasuwa suka fake mutum yana sallah a jikin kayan shi eh kana ko gobara ko zamfarawa ka faɗi gaskiya mala abdullahi eh to gaskiya shi wannan din bai halatta ba gaskiya shi ma ai wannan din muka ce idan bukata ne afuwan dai muna zuwa za mu zo kan kamala afuwan ko muka ce wannan din bukata ne ko babu laifi amma kar kuma idan abin yayi yawa jama'a dan zan zo karshen babun dan babun ya kusa karewa karshen babun zan yi wasu maganganu insha Allah ta'ala na ishara akan kuma al-khushu'u fi salah wato duk yanda aka halatta mana yin waɗannan abubuwan to bai halatta kuma mu fitar da khushu'i a cikin sallah irin khushu'in da zai da zai jiyar da kai a jikinka cewa a gaban Allah kai so dan an baka dama in bukata ta taso to kuma ba dalili ne na ka sake na fata an fahimta ya zama kana mu'amalantar sallar kai ka ce ba sallar ma kake yi ba to shine yadda kwamanda ya faɗa irin yadda za ka ga 'yan kasuwa suna sallah suna kasuwa ma'aikatan ofis suna sallah suna aikin ofis wannan gaskiya ba daidai bane kuma idan mutum ya ɗauki wannan a matsayin abin nan sallar za ta ɓaci gaskiya shine gaskiyar magana malam me maganar ka eh na'am eh magana kuma eh to eh to gaskiya shi shi buga cinyar ne gaskiya ba mu same shi a karatu ba eh amma isharar da yanzu gashi mun karanta ko eh shi buga cinyar gaskiya ba mu iso shi ba ba mu same shi a karatu ba shi na gyaran murya ya halatta gyaran murya maganar gaskiya shi ma babu shi a karatu an gane magana da kyau ko babu shi a karatu tunda abin da duk zai bayi zuwa ga furuci ya sa fi malaman fikihu suka ce tofar da yawu ma a sallah su suka ce yana iya bata sallah saboda duk abin da ya fita daga bakinka wanda zai iya yiwuwa a faɗe shi a matsayin wani harafi to suna ɗauka shi matsayin magana ne yanzu idan ka ce tuf da ta'un ne da me da fa'un ta'un din an mata bamma fa'un din kuma an me an daure ta tub kaga shikenan kai furci to a gurin malaman fiqh sallah ta baci shi yasa saka to da aka ce kuma su kuma to amma ai akwai hadisai mun karanta da ya nuna idan mutum yana cikin sallah sai yawu ya zo mishi ko dai ya sa a me jikin tufafin shi ko aljihun shi ko ko kuma ya daga kafarsa ta me ta hagu ya tofa a gurin ya take sai aka ce to ya za ku da wannan hadisi suka ce eh ba laifi ba ne tofar da yawon amma akwai yadda ake tofar da yawo ba tare da harafi ba yi ni yadda ma wasu ke abin har yana ban mamaki sai ga mutum ya haka kawai sai ga yawon ya faɗo abin yana ban mamaki wallahi ko bai yi wani furuci bai yi wani harafi ba wani tubba wani komai to suka ce to sai a yi haka in ba za ka iya haka ba to ka haƙura da kayanka sai an idar da sallah ko kuma ka haɗe tun da dama naka ne daga cikin ka ya fito ala ayyi halin maganganu ne na malamai Allah ya saka musu da alheri so saboda haka wannan buga cinya din ko wannan gyaran muryar gaskiya shi dai har yanzu ni dai ilimi na da karatu na bai iso da ni ba amma dai ishara din da waiwayawa in bukata ta kama shi karatu ya iso akan haka saboda haka gyaran murya gaskiyar magana ba mu same shi a karatu ba domin yana ɗaukar harafi ne ko magana ne to ita kuma magana a cikin sallah gaskiya tana ɓata sallah kwarai da gaske saboda haka a kiyaye ishara ya halatta waiwaye ya halatta in duk ba su gamsar ba to a haƙura da wannan buƙatar har sai an menene an idar da sallah in ko buƙata ce da take da bayuwa zuwa ga ko asarar rai ko taɓa lafiya to ba laifi ka yi taku kamar yadda muka ce don tare wannan abun kuma ka zo ka ci gaba da sallar ka Allah ya shirya da mu kai ne na ƙarshe za mu ɗora karatu na na alaikum salam na eh eh me da gyaran sallah eh eh shi ba shi da alaka da gyaran sallah a shi ne muka ce buka- in dai bukata ce ba dole sai ta cikin sallah ba eh ba lalle abinda malam yake magana malam abdul qadir yake magana shine abubuwan da annabi ya yi duka suna da alaka da gyara wa su sahabbai menene so shin abinda ake cewa ana iya yin waiwaye ko ana iya yin ishara ko shin abin ko da a wajen sallah ne ba wai abin da zai gyara sallah ba ne za a iya yi eh za a iya yi saboda ai mun ji cewa in aka yi wa mutum sallama shari'a ta ba da yadda zai ne zai amsa ai wannan ishara na amsa sallamar baya daga cikin sallar shi ai ko ko ba wani yake gyarawa mai ba sallah ba amsawa ne yake saboda haka in bukata ce ta kama kamar yadda muka faɗa muna maimaitawa bukata ta kama kuma bukatar ta kai bukata ba kowanne abu ake yi wa ba Allah ya shirye da mu عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا من كما دونكو أبو نبير البصاق في ثوبه أو إخراج منديله من جيبه البصاق توفيه shine mutum ya kwambalar da yawu ko ya tofar da yawu fi thawbihi a jikin menene tufafin shi kamar yadda muka karanta a baya au ikhraju min dilin min jaybihi ko kuma mutum ya ciro hankacin ko tishu daga ina daga aljihunsa kamar yadda za ga wasu na yi idan suna sallah sai yawo ya taru musu ko kaki ya zo musu ko majina sai mutum ya ɗauko abun nan sai ya hauka ba za ma ka ga lokacin da ya ɗauke shi daga bakin shi ba sai ya mayar aljihun shi ana yin haka ko wannan babu laifi a sallah babu laifi in kayi haka a sallah jama'a kun fahimci magana wato duk abubuwan nan fa jama'a abin da ya sa malamai suka kamo mana hadisai da maganganu dangane da yadda ake yin su ba komai ake bukata tare da mu ba illa mu inganta menene sallar mu. kada dai a samu wata tangarda da za ta hana sallar nan karkuwa kar a samu wata matsala da za ta sabbabar da ukuba ga bawa dangane da ubangijinsa saboda ibadar da yake masa ta sallah to kaga kenan idan mun gane haka to wannan sai ba mu cewa ba daidai bane ba kuma mu maida abun wasa da wargi da wata dama na yin abin da bai kamata ba ana so a inganta sallar ne yasa aka baka wannan damar to kar ka yadda kuma a dalilin haka ka shigo da abin da zai zama wargi ko wasa a cikin ibada kun gane magana Allah ya shirye da mu da haka yake cewa limaman rafi hadithin saboda abin da ya gabata a cikin wancan hadisi da muka karanta kamar yadda kuka sani a a jabirin a fi hadisi jabir hadisin jabir bin nahyi anil busaqi a jihat al-qibla hadisin da yazo yana magana akan cewa bai halatta mutum ya dinga tofi a bangaren alkibla ba don wata ruwaya ta zo annabi ya ce man basaka tijahal qibla man basaka tijahal qibla wanda diye tofi ya kwamfala bangaren gabar ko da ba a sallah ba jama'a ko ba a sallah ba in kai kaki kana cikin tafiya sai kaki ya zo ma to nan ne gabar eh to karka tofa nan kalli nan ka tofa ko nan ina fata an fahimta ko ka waiwaya baya annabi ya ce duk mutumin da yake yin kaki yana tofawa mai gabar gobe kiyama zai zo duk takakin da ya tofa gabar Allah zai sa mala'iku su tattaro shi su lafta marhi a fuskar shi dalo gaji kenan jama'a ina fata an fahimta haka za ka gan shi dame dame a kan fuskar shi ya zo filin tashin alkiyama yan yan yan yan yan yan yan wannan mummunar ukubar da Allah zai fara masa kenan kafin ya masa hisabi akan abin da saboda alkibla guri ne kuna ga ko bayan gari ko fitsari annabi ya hana a fuskanci ina alkibla saboda tana da mutunci tana da karamci bacci aka ce idan ka zo ko da za ka fuskanci wani guri farkon kwanciyar ka fara fuskantar ina ne alƙibla domin akwai wani abun da mutane suka kasa ganewa wai idan ka ce wa mutum ya fuskanci alƙibla in ya zo kwantawa sai ya ce to malam in gado na ba nan yake kallo ba ina ruwa na da ba nan gadon ka yake kallo ba abin da aka ce shine ka fara kwanciya bangaren alƙibla ko na sakon biyar ne in ka gada ma juya ka kalli inda duk kake bukata amma kwantawarka na farko ya zamanto ina ka kalla in ka gada ma a take juya ka kalli inda kake bukata ba cewa aka sai ka yi ta bacci a bangaren gabar jama'a kuna fahimtar magana ba haka aka ce ba saboda haka a karan farko juya ka kalli alƙibla ka yi addu'o'inka na bacci da wane ne kana gabawa kai ka ji ba haka bukatar ka ci gaba da kallon alƙibla juya ka kalli yamma juya ka kalli kudu juya ka kalli arewa ya halatta amma dai a karan farko ka kalli ina shi ne kawai ba ku ga sallah a tsaye abin nan sallah a a ta nafila ina akan abin hawa ba cewa a karan farko lokacin da za ka yi kabbara ka kalli ina alƙibla sai kai Allahu akbar to daga nan mota duk inda ta juya baka da matsala jakin da kake kai duk inda ya juya baka da matsala dokin da kake kai duk inda ya juya baka da matsala saboda a karan farko ka kalli ina alƙibla ka yi kabbara shikenan ya ci gaba da tafiya duk inda yake bukata ya juya ka duk inda yake bukata Allah shirye da mu saboda haka a ba a bukatar a yi wannan abu na shida al-isharatu bi raddi salami ala man sallama alaihi ya halatta mutum ya yi ishara da take nuna alamar ya amsa me sallamar wanda ya mar sallama an abdullahi bin umar kala kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila quba yusalli fihi فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن, بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق لقى عبد الله بن عمر بن خطابي Allah ya haɗa mu da Abdullahi ɗan Umar da Umar ɗin a aljanna baki ɗayansu. Ƙala ya ce, Kharaja Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama ila Quba, annabi ya fita zuwa anguwar Quba, wanda anguwa ce kusa da madinar manzan Allah. Lokacin da annabi ya hijira, a nan ya tsaya a masallacin Quba, ya yi sallah sannan ya ƙara so ina, Madina. Har yanzu masallaci ne yana nan katafara masallaci. Ko last umararmun nan da muka je, mun ziyarci a'a second to the last wadda ne kafin ramadan mun je ma akwai dan uwa malam albani da yake medical center wani likita ne yanzu yana aiki a a madina to ga gidan shi ga masallacin kuba wani abun burgewa ban sha'awa salawatul khams ma in dai ba yana office ba a masallacin kuba yake sallolin salawatul khams wallahi tallahi ga gidansa ga masallacin kuba ana kiran sallah yana ji na ce kai kan kamore wallahi tallahi malam na ce masallacin annabi muhammadu da ya fara sallah a cikinsa kafin ya fara sallah a masallacinsa na madina a ce kai ga ka ga masallacin wallahi ga masaukin shi gidan shi ga gurin ka je shirya mana abinci muka ci abinci muka zo muka yi salloli har ya nuna mana hanyar da manzon Allah ya biyo lokacin da ya shigo madina zuwa wannan masallacin kuba daga masallacin kuban zuwa madina ya nuna mana hanyar ya ce in muna so mu koma cikin madina ta asali da kafa yanzu za mu iya bin wannan hanyar saboda ita ce hanyar da manzo Allah ya bi to lokacin mun da mun gaji muka ce gaskiya ba za mu iya ba sai dai wani karon in Allah ya ƙara dawo da mu an gane magana da kyau ko to wannan shine to shine yake cewa a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya iso a ila quba yusalli fihi yana sallah a ciki fa ja'atuhu al-ansaru sai mutanen Madina suka zo mishi fa sallamu ko fa sallimu alaihi ko fa sallamu alaihi ko sai suka yi mar sallama wa huwa yusalli a lokacin annabi yana sallah qala marwaici yace fa qultu li bilal sai na tambayi bilal kaifa ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli ya kaga annabi yadda ya mayar musu da sallama lokacin da suka yi mar sallama kaji sahabbai jama'a a junansu ma suna ƙarar junansu ilimi ya ba su hadisi cewa annabi ya zo yana sallah a masallacin quba sai mutanen madina suka zo suna kwaɗa mar sallama sai annabi ya mayar musu da sallama sai shi marawacin ya tambayi shi ainihin wato mai ba da labari ya ce masa ya kaga yadda annabi ya mayar musu da sallama din ƙala sai shi marawacin ya ce ya kulu haka za yadda annabi ya shi ne wa basata kaffahu ya shimfiɗa musu abin tafin hannunsa ya mika musu hannunsa haka ina fata an fahimta ya mika musu hannunsa haka wa basada ja'far bin aunin kaffahu a lokacin shi ja'far dan aun mai kwatantawa shi ma sai kwatanta ya mika hannunsa haka wa ja'ala batanahu asfala ya sanya cikin hannun yana ƙasa wa ja'ala zaharahu ila fawqin bayan hannun kuma yana ina sama haka kenan ko na fata an fahimta nan yana ƙasa nan yana sama to annabi da ya tashi mika hannu alamar ya amsa sallamar sai ya musu haka to kuma malamai suka ce miƙawar tana da alaƙa da ta ina ɓangaren masu yi ma sallama su idan suna gabanka to haka za ka yi alamar ka amsa musu in suna gefen nan haka za ka yi in suna gefen nan ma haka za ka yi ina fata an fahimta in suna baya ma haka za ka yi musu da hannunka alamar ka ne ka amsa an gane magana da kyau ko to wannan shine abin da malamai suka ce Allah ya shirye da mu amin abu na bakwai tasbihur rijali وتصفيق النساء للأمر يحدث في في الصلاة تسبيح الرجال yin subhanallahin maza wa tasfiqun nisa da kuma tafin mata lil amri ya hadusu fi sala idan wani al'amari ya faru ana cikin me sallah kamar yadda ruwaya ta nuna annabi yace at-tasbihu lirrijal wattasfiqu nisa maza su aka sani in wani abu ya faru da liman shi liman bai gane ba su an karar da shi ta hanyar yin me tasbihi su kuma mata idan liman yayi abu sai bai gane ba su an karar da shi ta hanyar menene tafi kaji mata iyayen tafi har a sallah ma an ba ku dama na fata an fahimta Allah ya hada mu da kuwa aljanna eh su har a sallah ma Allah ce su yi tafi ba su da matsala to kaga wacce aka ce ta tafi a sallah kaga a wajen sallah ko ai sai ku Allah wadi ko ina fata an fahimta eh sai ku Allah wadi sai yadda Allah yi to wannan shine to saboda haka idan abu ya faru da liman shi liman bai gane ba ku maza sai kumar tasbihi a su kuma mata sai masa tasfiki shine tafi an sahal bin sa'adin أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت كو daga sahalu dan sa'adu Allah ya hada mu da sahalu dan sa'adu a aljannar firdausi sahalu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane malakum hina na bakun sha'un fi sala me ya same ku idan wani abu ya faru da ku a sallah akhastum fit tasbiqi kawai sai ku hau tafi me ya faru me yasa kuke haka idan abu ya faru a sallah kawai sai a ji ku kuna tafi me ya faru me yasa kuke haka innamat tasfiqu lin nisa'i ku sani tafi mata aka sani da shi su ne suke tafi idan abu ya faru a me man nabahu shay'un fi salatihi wanda duk wani abu ya same shi yana halin sallah falyaqul subhanallah abinda zai ce shine subhanallah daga wani abu ya faru a halin ana sallah abinda yake kanka shine kai tasbihi na fata kuna fahimta sai ce fa innahu domin yadda lamarin yake la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah ba wanda zai ji lokacin da zai ce subhanallah din nan illal tafatafa ce sai ya waiwayo yanzu ko muna cikin abin nan wani yace subhanallah wala duk sai mun tsaya mun kalle haka ne ko ba haka ba to ka'ida ta tasbihi da kabbara haka suke jama'a da tasbihi da kabbara ba duk abin da ake ciki idan ka ce Allahu akbar kowa ya tsaya yana haka yana kallon to me yake faruwa na fata an fahimta to haka idan ka ce subhanallah subhanallah sai ga mutum ya ankara ya waiwayo to anan ne aka ce idan liman ya ya samu matsala bai gane me yake ciki ba to sai a yi masa subhanallah to ka'idar subhanallahi malamai suka ce ana yin sa ko sau biyu wasu suka ce sau uku idan liman bai ankara ba sai a rabu da shi don wasu za su yi ta subhanallahi wai lalle liman fa sai ya wuyo ya kalle su wani abin tasbihin ku ne kuka gane a ya kamata a yi tasbihi shi liman ya san ba abin tasbihi ba ne yana faruwa ko baya faruwa zai yi ku gashi kuna kallon haka ta baki ta malam ja'afar ne ai malam ja'afar yana jan sallah yana jan sallar tahajjud kamar yadda zamu zo akwai kuma alfatuhu alal imani tagwa liman idan ya bata a karatu shine magana ta gaba wala Allah ya saci mai zuwa zamu taki kanta wanda shi ma ana samun ganganci da rahin lissafi a ciki liman zai bata a karatu kawai sai ka ji duk wannan ta can wallazina kafaru wa kadhabu bi ayatina wannan ta can wani ma ba daidai ba kawai wai bukatar sa dai a ce ya tada liman yana karatu shi ma a jiyo shi dai alaramma ne shi ma ina fata an fahimta wani ma ana tahajjud din qur'ani ne a hannun shi bai ma haddace ba shi limamin fa da kai yake karatu ko ba haka bane jama'a shi kuma da qur'ani a hannun sa wai a hakan zai tadawa to shine aka sami irin wannan masu gangancin malam Ja'far yana jan sallah guri ne masu kama guda, guda biyu a cikin alkur'ani shi ya ɗauka wanda ya sani malam yake karantawa shi ko malam ɗaya yake karanta wanda ba daidai suke da wancan ba ina fata an fahimta shi ne kawai malam yana isuwa gurin sai fara gyara masa wai malam fa ya sani ba gurin nan ba haka bane ina malam jafar ko kula bai yi ba da ya matsa mar sai fara masa ishara da hannu إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة معنى يا cigaba da karatun sai yana mar ishara cewa gyaran fa da yake mar fa shi fa bai ba gane fa ba haka gyaran yake ba shi abin da yake karantawa daidai yake karantawa na fata an fahimci magana daidai yake karantawa amma hi zangayi ya kai shi wai har ya gano malam ya bata Allah ya sauwaje so saboda haka a wannan shi ne don haka za mu zo insha Allah ta'ala za mu abin don haka dai abin da ake bukata shine maza su yi subhanallah mata kuma su yi menene su yi tafi to tafin nan kuma mata ku ji ba kuma gada aka ce ku yi ba fa e shine ku mai da tafin wani dan kiɗa kiɗa kasan ana yin kiɗa da tafi an gane magana da kyau ku shikenan ku hau ku yi kuna haka kuna haka har kuna haka a'a dan fat haka za ku yi in kuka ga liman bai gane ba sai ku ƙara dan bugawa sau biyu in kuka ga bai gane ba ku an ƙara bugawa da haka har sai ya fahimci fa akwai matsala ne ina fata ana fahimtar magana akwai ƙarin bayanai akan waɗannan gaɓoɓin guda biyu da haka in mun zo sati mai zuwa insha Allah za mu sake tashi akan a tasbihul tasbihur rijali wa tasfiqun nisa mu ƙarasa bayanai sannan sai mu shiga al-fathu alal imam yadda ake tada liman idan ya bata a karatu za mu zo mu ji annabi muhammadu jama'a sallallahu alaihi wasallama ya bata a karatu amma duk sahabbai kowa saboda su sun san me suke yi suna da hankali hafizai ne a cikin su gangaram amma wallahi suna ji annabi ya bata ba wanda ya iya magana kowa ya shiru amma mu nan jira ake a jika kuskure duk masallaci ya rude wai ya ma gyara oh la ilaha illa anta wallahi jama'a annabi ya bata karatu duk sahabbai suka yi shiru annabi da ya abu ya gagara sai ya ruku'u bai karasa karatun ba sai ya ruku'u sanda aka idar da sallah sai ya juyo yace jama'a gid- cikin ku babu ubayyu dan ka'ab ne saboda ubayyu dan ka'abu jama'a hafizin alqur'ani ne gangaram a cikin sahabban manzon Allah shi da kansa annabi ya tabbatar hafizi ne yasa da ya juyo sai ya tambaya jama'a a cikin ku babu ubayyu dan ka'ab yace ya rasulullahi ina nan yace ya kana ji na na bata ba za ka tada ni ba yace "I wane ni wane ubana ya rasulullahi yace na sani ko an shafa ayar jiya da daddare in zo in tada kai bala'i ya same tarihi ya rubuta yace yasa ne shiru ina jin ka ka bata manzo Allah ne shiru ina fata an fahimci magana eh ka gani to amma mu nan kowa daga abin nan ah allazina kafaru wallazina amanu to aka zama kafaru billahi allazin baka yi a hankali ba Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuma har hina ko karancin ilimi Allah ya fi mana okay eh eh ba- ba damuwa eh bari ta shiga karatu wala Allah ko za ta na'am idan ya juya ina eh eh wannan tambaya tana da muhimmanci eh kar ya dauki tsawon lokaci fuskarsa tana kallon wani guri ba alkibla ba na'am na'am eh eh na'am haka haka ne tambaya direct ba haka ne na'am eh haka eh ya dakatar da karatu eh ke an zo karshe ya zama saura minti sha biyar sannan sai a bada fili sai a yi tambayoyi to in Allah da sati mai zuwa za mu ɗabbaka haka in Allah yadda an ji magana tasa ko eh magana guda biyu ne na farko tambaya yake yi tambayar ita ce shin da aka ce ya halatta a waiwaya ina baya ko a kaucewa ina alƙibla shin akwai wani adadin limit da aka bayar cewa in ka wuce haka sallah tana iya ɓaci tabbas lalle ba a so abin ya tsawaita sai dai ba a wayanke ga adadi ko kuma ga limit ba kawai dai kai ka san abin da in kai ka tsawaita ka san kuma abin da in kai ka gajarta so ba a so a tsawaitawa wajen kaucewa menene alƙibla din ko wajen menene waiwayawa ka takaita abin kwarai da gaske saboda in ka tsawaita kuma sallar na iya kuncewa na farko sannan na biyu yace akwai recommendation da yan uwa suka bayar cewa suna godiya akan dama da aka bayar ake ta tambayoyi kuma ana amsawa saboda ita wannan ibada din tana buƙatar irin waɗannan al'amura din sai ana tattauna sai ka dinga jin tambayoyin na tasowa in an yi magana kaza sai ka ji to ai ya kamata kuma ka ji meye ma'anar kaza kuma to suna godiya akan haka to mu- mu- muna godiya mu ma Allah ya saka wa kowa da alheri sannan suka ce suna ba da shawarar idan dai har haka ne to kafin a wuce wannan gabar idan an zo an yi karatu kamar na minti arba'in da biyar to a dan dakata da karatun a bada minti sha biyar kowa ya tagaro tambayar sa ana bashi amsa so in Allah da daga sati mai zuwa za mu ɗabbaka wannan bukatar domin dama bukatar karantarwa shine jama'a su fahimta abin da suke da shi na matsaloli su tambaya a gaya musu wannan shine hikimar karantarwa in ba wannan to gaskiya karantarwa ba hikima a ciki so saboda haka maimakon mu dinga bari ana shigo mana tambayoyi suna katse mana karatu to za mu bari dan wani lokacin aka ma tambaya ka haddato wani abu kana so a wannan gabar ka faci- ka faɗe shi to in aka ma tambaya sai ka manta da wannan gabar me kake so ka ce kun gane magana da kyau ko amma idan aka bari aka kai karatu karshe minti sha biyar na karshe sai kowa ya tambaya sa insha Allah ta'ala sai mu rufe karatu wannan shawara ce mai kyau kuma sati mai zuwa za mu ɗabbaka ta in Allah ya yarda abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dadin shi mene tambayar ka daga ci daga ci magana kyankyaso kai nace maka babu magana kyankyaso to ban da shi ba eh a wannan gyaran murya na bukata ne ai ba na yin magana bane amma amma kuma wannan magana ta tana da muhimmanci jama'a a yi haƙuri magana sa tana da muhimmanci mun yi magana kan cewa yin gyaran murya don nuna wani abu shi ba mu gan shi a karatu ba amma mun ga ishara mun ga waiwayawa mun ga tafiya ok ta so tambayar da yake shine idan mutum kuma yana cikin karatu sai makogaransa ya ne ya dan makale ya halatta ya dan ya ci gaba da karatunsa lafiya ya halatta Allah ba da lada ka ce da mun hana ka tambayar nan da abun bai yi kyau ba to Allah ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi tuntube ko karancin ilimi Allah ya fi mana jama'a akwai hadiri sosai muna addu'a Allah ba mu ruwa mai albarka dan haka za mu takaita za mu yi sallah takaitacciya sai mu tashi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh